الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله بي شاتقوس قوات السفر هجرة دو إلى دليهدو داربين دتقوس shi gaba da karatu na littafin kifayatul awam fil buyu allafar babban malami shekhu abdullahi rahimahullah da wannan shine darasi na sha biyar mun kwana a baiti na 173 ikurahu fil bai'i yaminu sidiki muharramin fi kazibin mufassiki tumala ce إن الذين يشترون أنزل في حالف في سلعة ليفضل في صفة النبي ذي السباك ليس بسخاب لدى الأسواك وفيه ذم السخف في الأسواك بالمده والأيمان للفساك والبيع والصوم على سواه محرم إذا تراكناه فأول كقوله للمشتري سلعة غير سلعة غير زمن التخير دعها وخذ مني خيرا بالثمن أو مثلها أو مثلها أنقص فاحذر الجبن والثاني مثل قوله لبائع من سائم والعقد غير واقع إن لم يطقه أشتري بأزيدا كناجس يزيده ليبعده to a baitin da ya gabata an ji cewa an karhanta yin rantsuwa wajen saye da sayarwa kuma rantsuwar da yake ta gaskiya mana abin da zai shi mai kaya zai rantse a kansa da gaske ne amma zai rantse ne don ya ƙarfafa shi mai sayan wannan makaruhi ne amma in rantsuwan na ya zan kuma akan ƙarya ne ko kuma wannan muharramun ya zama haramun wani fasiki za ta mai da shi fasiki to sai mala ya ce innan lazina ya na unzila ayan nan da ta zo a ƙur'ani da Allah yake cewa innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim zamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim Allah ya ce lalle waɗannan da yashtaruna bi ahdillahi suke sayar da alƙawalin Allah wa imanihim da rantsarantsensu sabadan kalila don su samu wani dan kuɗi dan wani abin duniya dan kaɗan ko da mai yawa ne to kaɗan ne saboda karewa zai to kaga komi yawan sa kalilan ne to Allah ya ce ula'ika masu wannan abin la khalaqa lahum fil akhirah a lahira ba su da wani rabu ko da anan duniya yana ganin ya samu wani abu ya samu kudi ya samu kaza to iyakansa nan duniya a lahira bai da rabo sannan wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai yi magana da su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba ba zai musu taskiya ba kuma walahum azabun alim suna da azaba mai radadi to ita wannan ayar unzila an saukar da ita fi halifin ga wani da yake rantsuwa fi sil'atin akan wata haja wani ya zo zai sai hajarsa sai ya zo yana ta rantsuwa ya ce ai kayan nan billahi lazi la ilaha illahu kaza an ka sai shi kuma karya yake ko tayawa ba ba ko tayawa ba ba shi ya yi haka ne liyafdula eh saboda ya ya sa mahaja ta kima ya nuna ai tana da kima tana da muhimmanci ba wai da gaske da an saya ba to kamar yadda abdullahi ibn abi aufa ya ba da labari ya ce hakan ya faru a zamanin annabi wani ɗan kasuwa yana kasuwanci sai wani ya zo ya ce nawa kaza sai ce wallahi kaza an sai shi sai ya faɗi kaza kuma ba wanda ya taya to kaga shi Allah ya sani shi ne sai Allah ya saukar da waccan aya wai wannan rantsuwar da ya yi eh kaga ya yi ta ne don don ya samu eh ya samu kwasto ba ɗin nan ya saya sai ya abin nan to shi ne Allah ya ce mai haka bai da rabu bai da rabu to kaga ce wanda ya an saya kaza kaga ba da gaske ba ne eh to ko da an saya kuma yadda ya faɗa da an saya to ya yi rantsuwan ma ba a yadda ba to wai saka ita rantsuwa fa lalura ka sa a yi ta shi yasa galiban rantsuwa sai a kotu mafi yawa a shari'a za ka ga alkali ne ke sa mutum rantsuwa eh amma kar ka gaya mutum magana ya ce shi bai yadda ba sai ka rantsi kai kuma dan kana wawa ka rantsi ko da kana da gaskiya kar ka rantsi saboda rantsuwar ko da da gaske ne to wasa ne da sunan Allah daidai yake da mutum koyaushe tashi ma magana sai ya kama sunan ubanka kaga me za ka ɗauka yana wasa da ubanka ya yi magana da kai da kayi bai magana sai ya yi shimfiɗa da su an batun sunan ubanka sannan sai shi maida ma amsa in ma sallama kai bai bai amsa ma sai ya ambaci sunan babanka kaga za ka ɗauka yare naka to shi yasa sai malamai suka ce an hana wanda al'imam bukhari ya ruwaci hadisin to shine mala ya ce innal lazina lallai kaga waɗannan yashtaruna suke sayar da alkawalin Allah da rantsarantsansu to unzila an saukar da ita wannan ayar fi halifin ga wani da ya rantsuwa fi sidatin ga wata haja tashi da zai sai da wani liyaf dola don ya nuna hajar tashi tana da falala tana da kima tana da daraja da sauransu da dama abinda aka ce ka faɗi ingancin hajarka in kuma tana da illa ka yi ka yi bayani karka rage karka ƙara fi sifatin nabi kuma yana daga cikin abinda aka ruwaita daga cikin sifofin annabi kamar yadda ya yi wa abdullahi ibn amr ibn al-as tambaya game da siffar annabi sai yake gaya masa cewa ai hatta a cikin attaura an siffanta annabi sallallahu alaihi sallama da wasu irin sifofi to daga cikin sifofin nan laisa bi sakhabin ladal aswaki aka ce annabi bai zamo mai surutu mai daga sauti a cikin kasuwa ba saboda sifa ce ta mutanen banza shesa in ka je kasuwa ka ga ɗan kasuwa na da yawan surutu to kai hatara da shi to shi ne fi sifacin da biyu zai baki ya zo a sifan annabi ma'abuci tserewa kowa game da alkhairi to an ce laisa bi sahabin annabi bai zama mai yawan surutu fil ladal aswaki a gun kasuwa ba duk da yana shiga kasuwan amma kuma baya daga sauti irin yadda wasu ke yi kasan ba inda ya kai kasuwa hayaniya to wannan sifar ba abu so ba ce wafihi kuma cikin wannan hadisin kamar yadda al'imam al-bukhari ya ruwaito daga shi abdullahi ibn amr ibn al-as zan musahabi akwai zargin daga sauti fil aswaki a cikin kasuwanni a yi ta surutu bilmadahi ta fuskar yabon abin da ake sayarwa wal aimani ko ta fuskar rantse-rantse billahi lazi kaza kaza kayan nan na rantse da Allah kaza kaza da sauransu lil fusaki saboda wannan sifa ce ta fasikai eh suke yin wannan suke zuwa suna ta yaban kayansu kaza da kaza da kaza da kaza ko baka yi niyyar sai ba sai ka saya in ma bai shiga ranka ba sosai to zai shiga ranka sosai sosai walbai'u kaga ciniki ala siwahu akan cinikin wani muharramun haramun ne hakanan wasaumu tayin ciniki kuma ala siwahu akan tayin waninsa shi ma muharram haramun ne amma iza taraka nahu idan sun karkata zuwa ga cinikin eh shi wancan mai na farkon walbai'u yana dabda ya ce zai sai da ma mai sayi kila yana ce hawa ɗan ƙara dai kaɗan in sallama maka shi kuma mai tayin yana cewa hawa ɗan ka dai bar mai haka nan an gane yawwa kaga an samu rukuni kenan domin ya gamsu da abu shi yasa hare ke neman cewa a sallafa masa shi ma ko mai sayarwa wanda ya ce haba ɗan ƙara to kaga yana dab da ya sallama kenan to irin su ne zaka ga koda ta juya zai yi to ta dai an dai bar ma haka nan dai ba da kuɗin dai eh to a irin wannan yanayi wani bai shigowa ya kwace cinikin eh sawa'in sayarwa yake yi ko ko saye zai yi fa'awwalun to shi na farkon walbai'u kenan ka ƙaulihi kamar shi shago gare sai tsinkai ga shago makwabci ne can ga wani can zai zo ya sai kaya kuma an samu tarakuni an samu rukuni to ba zai zo ya ce ma wannan da zai sai kaya ga makwabcinsa ba sil'ata gairin shine lil mushtari ka ƙaulihi kamar inda zai ce lil mushtari ga wanda ya sai ga wanda yake sayan sil'ata gairin hajar waninsa kuma zamana tahayyuri kuma ana lokacin da kowannensa yana da zaɓi ma'ana kowannensa yana da daman ya saye shi mai saye kenan shi ma mai sayarwa yana da damar ya ce me ya ce ba zai saye da ba shine idza taraka na ɗin da ya ambata a baya sai zo ya ce masa a da'aha kai kyale mai kaya ne wa khuz minni khairan zo ga tawa ta ma tashi ta fi tashi eh kuma bis saman kuma ni na saida ba da irin kuɗin da yace shi ba zai saida ma nashi ba kaga suna yin haka nan eh kaga yaro yaro su wancan ciniki ya jayi kwastoma eh za a saida masa na sai ce ai ni nauɗin ma ya hina nashi quality to yadda ya ce bai saida ma ni na saida ma hakan to albai'u ala bai akhihi kenan to shi ma haramun ne ba wai ta yin ɗaya an ka hana ba hadda sayarwa akan cinikin wani shi ma haramun ne aw misla ko ya ce a nau'irin nasa ne amma an ƙasa eh ka kawo kuɗi ƙasa ga yadda shi ya ce zai saida ba nawa ya ce nawa ka ce sai dama sai ce dubu hamsin to ni zo na sai dama dubu arba'in kuma irin nasa ne to shi ma haramun ne ba hazaril gabal mala ya ce ka yi hattara da yaurara tunda kai ma ba ka so a yaurare ka ko ba haka ba yawwa yanzu ka hada a sai kayansa kai ka zo an sai naka kaga ka kware shi gobe kai ma in wani ya zo zai ba haka nan ba za ka ji daɗi eh eh galibinsu sun fi sun fita da jijiya wuya irin masu wannan abu eh eh Mm. ban gane ba shi kamar wani na farko wanda ka kawo ma ya taya waya sayar da za ka saye za ka yi sai su aka yi eh zan sai su waya eh sai ka kai ma wani Eh, to sai ya ce mai misali ya saye dubu bakwai ko dubu takwas eh sai ni ce ban bari ba eh sai na aishi abu da shi ya rubuta dubu bakwai ke eh zan ta gaba eh akwai yaran da suke yi eh in ya rubuta sai kai ma wancan shi ko da ya ta yi Mm.
ba tayawa zai yi ba kokari zai yi hidimo wurin Eh.
wancan ya rubuta kuɗin an ta ai duk yaudara ce duk zalunci ne ba daidai ba ne tun da ai ba hajarsa ba ce to hajar da ba taka ba kana yi mata kuɗi ba su da wannan damar ba haƙƙinsu ba ne a bar mai kaya ya faɗi yadda yake son ya sayar da kayansa yadda ya je ya gamsu to wasani na biyu shine as-sawmu kenan shi kuma tayi misali shi ko misalin shi kamar ƙaulihi cewar mai saye liba'in ga wanda zai sayar min sa'imin daga wani mai tayi shi kuma wal kuma kulli ghairu waqi bai riga dai an kulla an ya auku ba dan an riga an gama ciniki kuma shikenan babu wata magana na ana magana dai an dan samu rukuni an sa an fara samun daidaito tsakanin mai sayarwa da mai saye to sai shi mai saye din shi ma yana son kayan sai ya zo kamin cinikin ya auku sai ce da shi illam ya tsiƙuhu sai ce in ba zai sai yadda ka saida mai ba to ashiri ka fasa saida mai ni zan sayi bai a ziyada nawa ya ce zai ya sayi ce kaza to ni zan ma ƙara baka to shi ma suna yin haka nan kila in ya ce ya sayi dubu goma sai ce to ni zan ƙara ma dubu biyu eh ran a dawo gare shi a saida masa kana jishin to haka dai yake kamar mai cinikin zuri wanda zai zura wani shi ba sai zai yi ba in ya kwastoma wurin mai kaya to sai ya zo shi wasu maganganu wanda zai zura mai sayan kila sun hada baki da mai kayan yazidu sai ya zo ya ce ya ce zai sai sai ya ce kaza to in ba ku shirya ba da Allah ka kira ni ni zan yi ma ƙari sai ya koma gefe ya labe to shi ake kira da annajishu eh eh sai a zura shi liyub ida saboda a tunkuɗa shi mai sayan ya kai kuɗin inda ma bai yi niyya ya kai ba tunda yanzu ya ji wancan ya ce in wai in ba a shirya da shi ba wai in ba a shirya ba yi da Allah ganon ba ta ko ka aika yaro ka kira ni ni zan zo ma in ƙara to duk wannan haramun ne ko da ko cinikin bai yi da wancan ba to haramun ne saboda galibin mutane an kai musu haka to sukan hasala sai su sai kayan ma har su yi ƙari da yanzu shaidan zai nuna mai ah to kenan ana nuna ni ba ni da kuɗi ne eh bai san zura shi an kai ba eh kuma yana yi haɗin baki ne tsakanin kwastoma da shi wancan eh ya samu ya bayan ciniki ya tayata sai a zuwa ɗauku naira ɗari ko ɗari biyu sai a miƙa mai shi kenan to haka suke eh da wasu daga cikin dillalai duk suna yin haka ko kuma in ba ƙona ya zo da kayan daga kawai bai san makaran kasuwa ba sai ya zo ya ce eh waɗannan kayan ma an daina yayinsu eh eh ai an daina yayinsu ya za a yi su yi kaza eh da satin da ya wuce ne ka kawo su shi kuma ya riga ya shirya da wanda zai sai kayan saboda haka sai ya sayar da kayan ƙasa ga yadda ma ya ya sai su saboda an nuna ko a ce ai kasuwa ta faɗi ai satin da an samu matsala eh saboda haka kayanka ba za su yi kaza ba to an naji shi kenan to duk haramun ne ƙarai kuwa an riga an nakasa abin yau kaga yanzu gaba ɗaya yanzu an sare mai goyi eh sai a nuna mai to in ba ka bar kayan gaba sai ka kai daroran gaba babu wanda ya taya su a yi ta yi mai magantun da bai san makarin kasuwa ba a gado abinda sun ka faɗa yadda zai yi in bai waye ba to shi ake kira da annaji iyakumu ya ba'atal aswaki min hazihi al'amali lil fusai malam yace ya ba'atal aswaki ya ku yan saye da sayarwa na kasuwanni iyakumu ina muku kashe da min hazihi al'amali daga wayannan ayyuka da aka ambata lil fusaki saboda ɗabi'u ne na fasike ba ɗan kasuwan da zai yi wannan to sai ka same shi yana da sifa ta fasikanci wa hukuratul qutni aw at'ami aw ghairihi in darra min harami to haka sayan kaɗa a ɓoye shine hukura a sai kaɗa musamman wancan zamani kaɗa tana daga cikin mafi girman hajoji da suke tashi a wannan lokaci sadda ya rubuta littafi saboda duk wasu sake-sake da wasu abubuwa na sutura da ita ake yi to ana da bukata da ita to shi yasa ya buga misali da ita awi ta'ami ko sayan abinci a ɓoye au gairihi ko wani abinci to inda ya sayan su a ɓoye ɗin nan in darra in zai cutar da sauran musulmi domin harami haka ya zamo haram kenan saboda ai bai halatta kai abin da zaka jefa dan uwanka musulmi cikin damuwa ko kunci ba ko yau to sai zo kasuwa gaba ɗaya sai abinci dalilin sai abincin nan kuma sai ya sa abincin ya yi karanci shi kuma ya je ya ɓoye nashi da niyan nan gaba in ya yi tsada sai ya fito eh in ya fahimci yanzu mutane na cikin bukata da abin sai ya fito da shi ya dinga sayar da shi yadda yake so to ko mutane ba su da mafita dole su saya tunda ana da bukata da abu eh to hakan haramun ne amma ga sharuɗa eh ba za a ce hakan haramun bane sai in wayannan sharuɗa sun cika na farko idhashtarahu in ya sai abincin nan fil gala'i lokacin da yake cikin tsada fil baladi kuma ya saye shi ne a garin a garin da yake rayuwa kuma a garin yake tunanin in ya yi tsada zai sake fito da shi ya sayar libai ihi ga ainihin sayar da shi kuma fi shiddatin kuma ya zan ya saye shari'a da cikin tsanani lama waje da amma banda abincin da ba sayan saye ba samun abin sayayi min zar'ihi ta shuka sanoma yayi in manomi ne to shi dan ya noma abin shi sai ce ya ɓoye in ya yi tsada ya sayar to bai saba ma shari'a ba saboda ba kasuwa ya je mi nashi ne ba na mutane na ya sayi ba an wakata ruksin ko kuma a'a sai ya yi amma lokacin kuma abincin ko kayan sun yi arha baya cikin tsada kila lokacin kaka ne misali abincin ya yi sauƙi ya ma yawaita sai zo ya ta saye ta saye sai je ya ɓoye to bai laihi ba saboda sadda ya sai shi akwai wadata sayan da ya yi bai jefa mutane cikin cikin damuwa ba to kaga yana da rangwame musu jala bisa wawaitawa a wani biladin ko kuma a wani gari ya je ba garin nasu ba can wani gari ya je ko wata ƙasa ya je ya sayo abincin ko kayan sai ya ɓoye da ya ɓoye sai da ya ji abin ya yi tsada sai ya ɗauko yana sai da to shi ma bai laifi ba tunda ba na garin ya yi mi yawa yanzu ko da bai sayo ba to in lokacin bukata shi dole dai za su je su neme shi ko a ina ne su mi to kaga anan bai jefa mutane cikin aushara le ya akula ko kuma saye ya yi kawai don ya tanada ya ci yauwa ya sai abinci da yawa haka ya aje don ya ci da iyalin shi to ana nan zuwa gaba sai lalura ta kama shi ne sayar da abincin kuma ya daidai da wannan lokacin babu shi to shi ma bai laifi ba saboda sadda ya sai shi ya sai ne don manufar daga baya kuma maslaha ko lalura tassa ya sayar to shi ma bai yi bai itikari ba yawwa kenan itikari shine ka sai abinci cikin garin da kake rayuwa ko wasu kaya kuma a lokacin da yake da tsada kayan wasu talakawa ko masu ƙarfin abin nan ba su ma iya sayan shi sai ka saye da ka sai shi kuma sai ka ɓoye an gane yauwa sai da ya ƙare gaba ɗaya sannan sai ka fito da shi ka dinga sai da mutane shi da tsada e to wannan wannan shine shari'a ta ce bai halatta ba yauwa amma in noma abin ka kai in kuma wani gari ka je ka siyo shi to wannan babu komai in kuma lokacin da yake da akwai shi ne eh to shi ma babu ne yawo babu lahi ko ka saye don ka ci abinka daga baya sai lalura ta bujiro kuma sadda ta bujiro din za ka sayar kuma babu shi ta wannan ba kai laifi ba wanda ihtikari ba za a ce ka kaimi ka saba ma Allah ba ko? gashi nan za a yi bayani gaggaɗe ta kai wa minhumu daga cikin malamai man khassa akwai wanda ya keɓance hukuncin itikari ya ce fil akawati ya ce iya abinci duk abin da ba ci ake ba to kana da dama koda yana cikin ana cikin tsadarsa ka sayi ka ɓoye daga baya in yayi tsada ka bi eh yawa yawa kamar irin haja irin su hetur eh da sauransu abin da dai ba ci ake ba ba abinci ba ne in an ce ka ci shi na sati ɗaya eh to kaga kana sana'a hetur za ka iya wannan eh albasa ai ba abinci ba ce da ana iya dafa ba da ita ba kaga ba ta zama abinci ba kuma ba za ka ainihin haɗa ta ita kaɗai ka ce za ka ci a matsayin mi yauwa ko sutura kake sayarwa turame da shaddodi da sauransu kaga su ma me su ma ba abinci ba ne to wannan a fatawa wasu malamai suka ce ba ka yi laifi ba ko da ko mutane sun shiga cikin matsala ko da ana da bukata da abin yauwa tun da ai su suna kallon cewa abinci shine ya komi zama lalura duk abin da ba shi ba to ko da ana cikin bukatarsa to za a iya labawa ga wasu abubuwa ko da ba a same shi ba amma shi abinci ko a ci ko a mutu in an ci to sai a samu rayuwa in kuma ba a ci ba sai a mi yawwa to wannan ya shiga irin ruwa haka duk sun shiga layin abinci don su ma abinci eh to su ma ruwa haramun ne eh ka sai su lokacin da babu suka ɓoye daga baya sai ka mi yawa amma hetur ba a cin hetur wani ma bai lalura da shi yawa wani yana iya wata bai lalura da abin da yake da alaka da hetur ba to kaga ba abinci ba ne to shine suka ce ta harima hukuratin suka ce haramcin hukura ɓoye abinci to ya taƙaita ne fil akawati a cikin abinci linahayin ati saboda hanin da ya zo a hadisi da al'imam muslim ya ruwaito cewa la ya hata kiro illa haɗu ba mai sayan abinci ya ɓoye sai mai saɓon Allah to su sai suka fahimci cewa ya taƙaita da iya abinci wasu kuma daga cikin malamai wanda zancensu shi ya fi ƙarfi suka ce a ya shafi duk abin da hakan zai jefa mutane cikin kunci ya cutar da su e kila idan ya zan abin nan rayuwa ba ta yi sai da shi kamar shi fetur ɗin da ire-irensu yauwa sau da haka koda ba abinci ba ne in ya zamo ya riga ya tsaya kamar ma abinci ta wata fuska to shi ma sai a bashi hukuncin me yauwa suka ce dalili shine saboda illar da ta sa shari'a ta hana shine kada a jefa 'yan uwa musulmi cikin damuwa to duk abin da za ka saya a samu wannan darar ɗin wannan cutar to ya shiga ciki an fahimta yawa kaga irin su hetur da makamantansu su kuma zancen su shine wanda yake rajihi eh amma in ba abu ne wanda mutane ke da bukata da shi ba ba lazim ne na rayuwa ba eh to wannan shi ittifaki na malamai za ka iya abin nan eh kamar irin tanka ko albasa da kabbada bayani da ire-iren su ne waɗanda cikin al'umma ma akwai wanda ma bai ma amfani da su yawwa to kaga hetur yau ba wanda zai ce bai ta'ammuli da shi za ka samu in baka hawan mota kana hawan mashin eh to ka gani to Allah ya taimaka to za mu kwana a nan an da wani sati sai a ƙarasa littafin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله